الحمد لله العليم الحكيم ابتلى عباده بالإيمان والدين فوفق من شاء منهم لليقين وخذل المعرضين والمستكبرين فصاروا عن الحق مصروفين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حذر عباده من النفاق والمنافقين فأبان أوصافهم وذكر أفعالهم وكشف مكنون صدورهم وأظهره لحنا في قولهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمر بحثي التراب في وجوه المداحين لأن المدح بغير حق عتبة للنفاق وصفة, وصفة للمنافقين فيمدحون بغير حق ويذمون بغير حق وما بعث الرسول إلا بالحق صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وإمارة القلب به سبحانه وترطيب اللسان بذكره عز وجل فكل مذكور فهو دون الله تعالى وكل ممدوح فهو من خلقه سبحانه وكل حمد فهو أولى به عز وجل فلله الحمد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أيها الناس إن من طبيعة الإنسان أنه يحب أن يحمد ويمدح ويكره أن يعاب ويذم وهذا أمر فطري فيه يرعبه الطفل الصغير يرغبه الطفل الصغير ولا يستغني عنه الشيخ الحرم ولذا كان التشجع من محفزات العمل والإنجاز ومن أسباب النجاح والإنتاج ولا عضادة في ذلك فقد أثنى الله تعالى في القرآن الكريم على الصحابة رضي الله عنهم فرادا وجماعات وتنزل القرآن بالثناء عليهم وهم يقرؤونه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منهم بأفعال فعلوها أو صفات تخلقوها ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقول إلا حقا وإنما المحظور والممنوع أن يثنى على قوم بما ليس فيهم وأن يحمدوا بما لم يفعلوا وتلك صفة من صفات المنافقين لأنه يدخل في الكذب والمنافق إذا حدث كذب وفي القرآن تهديد ووعيد لمن رضي أن يحمد بما لم يفعل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم كما روى بخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بأن المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفوا عنه تخلفوا عنه إذا خرج إلى الغزو وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا غرابة في أن يتخلق المنافقون أي ولا غرابة في أن يتخلق المنافق بهذا الخلق الرديء وأن يحب أن يحمد بما لم يفعل لأن المنافق وقع في شيء من ذلك وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر لينال بذلك أعراضا من الدنيا عباد الله إذا انتشر في الناس داء المده بلا حق وأحب واحد منهم أن يحمد بما ليس فيه راجت سوق المنافق رادت سوق النفاق واضمحل الصدق في الأوصاف فصار الواحد يكذب ومع ذلك يسري إليهم ويبت- ويبتسم له والحضور يعلمون كذبه ومع ذلك يصفقون ويوفقون فأي إنجازات ستكون لمن هذه أخلاقهم وصفاتهم وإذا وصل الحال بالناس إلى هذا الحد فإن السيئات تصبح حسنات والإخفاقات ستعد إنجازات ويصبح الأغنياء أذكياء ويصبح الفاشلون ناجحين فتنقلب الموازين فنصيحتي إلينا جميعا ألا نعمل عملا لأجل المدح فإن العمل لأجل مدح الناس يذهب العجر ويمحق البركة وإنما ينجز ما ينجز آداء للأمانات التي حملها وفي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وفي حديث أخرى قال صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده إلا قلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الحمد لله godiya maras adadi ta ƙara tabbata ga mu Allah wanda shine masani mai hikima wanda ya jarabci bayinsa game da al'amari na imani da kuma addini wayannan al'amura guda biyu arziki ne manya a wajen dukkan mai imani wanda ke fatan rabota a wajen Allah da ba a wasa da shi ya kwace arzikin da muke ci kasancewa mu musulmai jarabawa ce daga Allah haka arzikin imani da Allah ya yi wa bayi jarabawa ce daga Allah fatanmu da roƙonmu Allah ya samu ci wannan jarabawa Allah yana datarwa cikin bayinsa da dacewa ga wanda ya samu yaƙini da girmamawa da ba da matsayi ga Allah tabaraka wa ta'ala ya iya tsira ya kuma kubuta da imaninsa da kuma uwa uba addininsa ran da zai gamu da Allah ta hanyar bibiyan hukunci da shari'an annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Faɗuwa yana tabbata ga dukkan wanda ya kai kau da kai barin kiran da annabi ya yi sallallahu Alaihi wasallam da kuma ya zama na mutum ya yi girman kai kan abin da ƙur'ani ko hadisin annabi ya zo da shi. A haka ne sai ka ga mutum yana mai kau da kai barin abin da ya shafi gaskiya saboda girman kai da kuma rashin ji da wasu sukan zama suna da shi. idan ku haka ya zama shine ɗabi'an ɗan adam ya ga gaskiya ya kau da kai ko don saboda girman kai ko kuma ya ƙi ji ko kuma saboda biye wa son zuciya zai iya faɗawa cikin abin da Allah ta'ala ya faɗi Allah ya ce na yi alkawarin zan katange ayoyina ga waɗanda suka kasance suna yin girman kai a bayan ƙasa ba tare da dalili ba ta inda za ka ga saboda Allah ya sa shamaki ga zuciyansu ba sa iya fahimtar gaskiya inda za su ga dukkan ayoyi da zai bayyana da su yi imani da Allah ba sa rike wannan ayoyi ya zama dalilin samun shiriya a wajensu amma lokacin da suka ga wani abu na san zuciya sai kaga sun rike shi suna jin wannan shine abun yi musamman in ya zama na akwai wani ɗabi'a na nuna ɗagawa da jin kai cikinsa Allah ya ce na yi alkawarin zan katange zuciyansu barin ɗaukan gaskiya ne saboda ta inda ayoyinmu da suka zo musu a fili sai suka kasance sun gafala suna masu kau da kai ko don rashin ji ko kuma saboda abin da ya shafi girman kai a daidai wannan gaba ya ko ƴan uwa masu albarka yana da kyau kowanne mu yi wa kansa faɗa ga duk lokacin da ka fahimci gaskiya a hannun kowaye a bakin kowaye ka sallama wa kanka girman kai ka yi haƙuri ko da gaskiyan ba ta yi maka ba in dai ka fahimce ta ita ce to ka karɓe ta kuma ka yi aiki da ita da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bugun stam na musamman ga siffa na abin da ya shafi munafunci wa duniya saboda ta gane a lokaci guda kuma Allah ta'ala ya ambaci wasu ayyuka da ake iya gane wa'annan ayyuka din suna zama daga cikin ɗabi'u na munafukai a lokaci guda kuma Allah ta'ala ya zama ne ya yaye zukata na abin da ya shafi waɗanda suke ɓoye wani abu na munafunci a cikin zuciyarsu ta inda in dai da hankali da kula in munafiki zai yi magana kana ganewa akan harshensa bisa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamu karanta a gaba yana daga abin da Allah ta'ala ya shelanta wa duniya inda mun so da mun yi wani baiwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda yana daga ido zai iya gane wane munafiki ne wane munafiki ne ta inda gashi kana ji kana ganin shi kuma ka san sunan shi amma cikin mashi'a irin na Allah tabaraka wa ta'ala sai bai ga daman yin haka ba dan a sitirta su mai eyewa gaba su gyara amma Allah sai ya bari kana iya gane su saboda zantuttukan su harcin su baya koye abin da ke zuciyar su saboda abin da suka koye a zuciya ya bambanta da abin da ke kan harshen su dan haka in ka zama mai kulawa munafiki yana yin magana daya biyu a gaban ka zaka iya fahimtan waye shi bisa nassin alqur'ani walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum Allah ya cika ce ayan yana gaya wa duniya abinda ni da ku kuke aikatawa abinda kowa yake yi a duniya Allah ya ce nafi kowa sani dan haka dan in bayyana abinda ke zuciyanka in yana akasin abinda ke kan harcenka duniya ta iya gani ta gane abu ne mai sauki idan kuma an samu muwafaka zuciyanka ta dace da abin da fatan bakinka ke furuci da shi da ayyukan da gabbanka suke yi tamkar rana lokacin sallan azahar duniya za ta gani ta gane waye kai da wannan ya ku ƴan uwa masu albarka ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne cikin umarnin da annabi yayi yace ku watsa ƙasa wa mutumin da ya tsaya gaba gare ku yana kurzanta ka akan abin da ka san ba halinka bane yana cewa kai ne alhaji wane mai alkhairi kaza mai tukuici kaza mai kyauta kaza alhalin kai ka san abin da yake ambata wallahi ƙarya ne annabi ya ce karka bar shi ya ci gaba eh bi ka saka watsa masa wannan sunnan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda ke kwarzanta ka ba tare da nassi ko dalilin halinka ba ya ɗauki siffa ne ɗaya daga cikin siffofin halin munafukai ta inda zaka ga suna kwarzanta suna gwada mutumin da ba shi da dalilin a gwada shi suna kuma kaskanta da walakanta wanda ya kamata a ɗaukaka shi da wannan ne ya ku ƴan uwa mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da wani sako ba face bisa gaskiya duk abin da kaji ya faɗa gaskiya ne abin da ya aikata gaskiya ne abin da aka aikata a gaba gare shi kaji yayi shiru gaskiya ne da haka annabi bai yadda yayi mu'amala da wani abin da ke akasin gaskiya ba kada ya zama ɗabi'an mu mu na yau da muke kokarin koyi da shi don mu samu tsira a gaba ga Allah ya zama na kana ji kana gani wani yana kwarzanta ka bisa ƙarya kuma kana masa tafi kana Allah san barka abinda annabi ya umurce ka mafi karanci da zaka yi masa shine sai ka ebi ƙasa ka watsa masa saboda ka gwada mishi abin da yake yi ɗabi'a ne na munafakai wanda in an ce munafunci hankalin ɗan adam baya tashi sai ka ɗaga ido ka kalli makoma da Allah ya tanadi wa munafukai da faɗinsa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira su a gidan wuta tono ake yi har sai an je cikin gaushi ba a wutan kaɗai ba su ne a ƙarshen ƙasa cikin wutan ake binne su kafin a samu wutar don haka ka ce kamar makoma ne na wanda in har za a tarar da iblis to yana tare da tawaga na al'umman da suka zama munafukai a duniya don haka munafunci ba ɗabi'an musulmin kirki ba ne munafiki kuma ba abokin tafiyan musulmin kirki bane dan haka in kana buƙatar nagarta kada ka yadda wani munafiki ya matse ka ya rika daura ka akan abin da ka san ba halinka bane kuma yana yabanka ko yana shelantawa yana kurzanta ka akan abin da ka san baka yi ba baka yi kama da a ce kai ne mai wannan ɗabi'a ba da wannan ya ku ƴan uwa ina mai yi wa kaina wasiya da ni da ku baki ɗaya mu ji tsoron Allah muna masu kiyaye dokokin Allah mu tarbiyyanci al'amari mai girma tsokan da tafi kowanne daraja a cikin jikinmu ita ce zuciya ta hanyar ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala mu jika harcenmu da yawaita ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ta inda za a samu gwamuwa game da abin da ya shafi alaƙar zuciya da abin da ke kan fatan bakin bawa musamman harshensa wannan sai ya tabbatu cewa bai yi kama da abin da ya shafi ɗabi'a na munafiki ko munafunci ba da wannan dukkan abin da nake tuna muku ya ku ƴan uwa masu albarka mu sani duk wani wanda zaka ji an ambace shi ana ganin matsayin shi da ake kwarzanta matsayin ka sani baya kama da Allah tabaraka wa ta'ala duk daukakan sa da shaharan sa da karfin tattalin arzikin sa ba zai iya daukan ka kai maka abin da Allah ya maka ba dan haka duk wani wanda ka sani kuma a cikin halittun Allah ake yaba shi ana gwada shi ana bada matsayi gare shi ka sani wallahi halitta ne daga cikin halittun Allah shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah don haka irin yadda ka zama kaskantacce cikin halittun Allah a yau yau yake da ɗaukaka mai iya yiwuwa al'amarin Allah ya juya in kana ba shi matsayin da ba nashi ba da neman fada zai iya juyawa shi ɗin nan ya dawo ƙasa kai kuma ka koma sama in ya maka mu'amalan da kai masa a yau ko kama ko ka masa ya maka mu'amalan da kai ka masa ajiya to abun ba zai yi daɗi gare ku dukan ku ko biyu ba don haka duk wanda za a gode wa ashe kenan a babin cancanta babu ya kaman Allah tabaraka wa ta'ala dukkan al'amari in yazo inda wanda zaka gwada ka yaba ka gode masa babu kaman abin da Allah ya maka a matsayinka na musulmi da wannan ne ya ku ƴan uwa Allah da kansa yana cewa falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin dukkan godiya sun tabbata ga Allah wanda shine ubangijin sammai da kuma ƙasai shine ubangijin talakai girman kai da ɗaukaka na Allah ne shi kadai walahul kibriya fi samawati wal ard cikin sama da ƙasa wa huwal azizul hakim shine kadai mabuwayi mai hikima wanda cikin buwayarsa aka gwama da hikima duk abin da ka ji ka ce Allah ne yayi maka ya dame ka to akwai abin da ake nufin ka da shi yasa ya dame ka da babu wannan abin wata ila da cutar da zai same ka kuma da yawa da wannan ne ya ku ƴan uwa masu albarka yana daga cikin ɗabi'an ɗan adam mai lafiyayyar ƙwaƙwalwa da ya san ya dace kullu yawmin ɗan adam yana son a gwada shi a yaba shi dan kayi a ce kayi ko a ce wane kai ne kadai kake iya yin kaza ko a ce wane kai kafi kowa yin kaza wannan ɗabi'a ne ɗan adam yana son wannan abun a cikin zuciyarsa yana daga cikin abin da ɗan adam yake kyamata ka kushe shi ka walakanta shi wataƙila matsayin shi aji uku kame da shi aji ɗaya kana cewa bai kai aji ukun nan ba ɗan adam mai cikakken ƙwaƙwalwa ba zai so wannan mu'amalan ba wannan al'amari ne wanda ke daga cikin halittan abin da aka yi min aka yi muku duk mai sauraro na ya san haka halin ɗan adam yake yana son a yaba shi baya son a kushe shi lalle ya ko ƴan uwa daga cikin yara cikin mu haka ɗabi'ansu yake suna son a gwada su in yaro ya maka abu ala san barka masha Allah na uku kai a ato ga dan wani abu tukuici to in Allah ya da kokarinsa zuwa gaba zaka ganshi annabiyu saboda ya ga abin da tukuicin baba ya zo hannunsa in mata ce tayi abinci kace Allah san barka abincin nan yayi dadi kaman ka zuga ta ne na wata guda tayi maka shimfidin alkhairi kan abin da zaka ci to wannan yana daga cikin ɗabi'an hatta yara da kuma mata haka kuma in ka samu babban mutum mai cikakken hankali ko da yana da furfura shi ma dai yana son a yaba shi kai baba kun yi kokari jiyan rayuwa ku kuka ga tashin hankali da talauci amma duk kun yi mata hakuri jiyan rayuwa ba kaman yau ba amma duk kuka yi karatu dukkan abin da aka sha na wahalan jiyan rayuwa rashin kayan alatun nan duk kuka biye masa to yana san irin wannan yaji ana kwarzanta shi ashe ɗabi'an ba yana ga yaro ba ba yana ga mata ba ba yana ga shehunai manya dattawa cikin al'umma ba kowane ɗan adam mai cikakken kwakwalwa yana son a gwada shi in kuma haka ne ashe fitra ce da Allah ta'ala ya halicci dan adam bisa ita da wannan ne yake da kyau in ka kalli motivation akan dukkan wani al'amari kai a gwada ka a dafa kafadanka a ce Allah san barka ko da a ma'aikata ne yana sa a samu natija sama da abin da a yau ka haifar haka kuma duk wani mai cikakken kwakwalwan da yake son ya samu ci gaba akan abin da ya assasa bisa alkhairi yana da kyau ya rika dafa kafadun waɗanda suke ƙasa da shi yana cewa Allah san barka da ayyukan da suka yi kan wannan ne za a samu ci gaba a samu natijan da ake nema ake nema da wannan ya ku ƴan uwa ashe ba laifi bane mutum in yayi alkhairi a yaba shi idan mutum yayi abin da ya cancanci a masa tukuici kuma sa tukuici idan mutum yayi abin da ya kamata ku gwada shin a gwada shi a ziga shi wannan alqur'anin Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ambaton ayyukan alkhairin su da suka yi a cikin alqur'anin kuma suna raye suna karantawa muhajirun ne da al'ansar kuma ana wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar a cikin ayan Allah na cewa radiyallahu anhum wa radu anhu su din ne suna dauke da qur'anin suna karantawa Allah na cewa na yadda da ku kuma kun yadda da ni amma al'amarin alqur'ani babu ƙarya ashe inda matsalan take shine ka gwada mutum akan abin da ka san ba ɗabi'an shi bane ko kuma ɗabi'ansa ne wata ila ɗaya yayi kace yayi goma anan ne laifin yake amma Allah yana irin wannan mu'amalan tsakanin shi da halittunsa in dai sun yi aikin alkhairi ya gwada su ya yaba su ya ce din sun yi kuma ga tuficin abin da suka aikata kamar haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yaba wasu daga cikin sahabbansa ta daga halin su da ɗabi'un su ta inda suna tare da shi kuma suna jin ambato da yake yi na alkhairi akan ɗabi'un su ɗaiɗaikun su ko kuma jama'atan din su ga ma'ana da yawan su na wannan ne ya ku ƴan uwa yana da kyau in har mun kalli abin da alqur'ani yayi abinda annabi kuma yayi sallallahu alaihi sallam sun aikata kuma manzon Allah ya gwada abinda suka yi to annabi baya gwada mutum akan wata ɗabi'a sai dai bisa gaskiya irin yadda ka kalli alqur'ani in zai yi magana yana magana ne bisa gaskiya da adalci haka min babi aula gwadawa da jijjiga bi ma'ana da zigawa da annabi yake yi yana yi ne kan abin da ya zama da gaske ne laifi a musulunci shine mutum ya zama na an kwarzanta shi an gwada shi an bashi matsayin da ba nashi ba al'umman da bata kai ba a ce ta kai kuma ta isa wai ka samu dan adam ne mai cikakken hankali ko kuma yana son a gwada a gode masa akan abin da bai aikata ba mai irin wannan ɗabi'an to ya shiga nau'in ɗabi'ar da muke magana akai hali na munafikai da wannan ne ya ku ƴan uwa yake tabbatuwa daga cikin siffa na abin da ya shafi munafikai kulli yawmin abin da annabi yake faɗa shine ya zama nau'i na ƙarya wanda kuma shi munafiki in zai yi magana don ka gane halinsa yakan sa ƙarya ba zai maka magana kalma ɗaya biyu ya baka labarin abu ba sai ya sa ƙarya ƙarya cikin zantuttuka hatsarinsa ya kai ga annabi yana bisharan wailun ga mai irin wannan ɗabi'a yace wailul lillazi yuhaddithu fayakdhib azaban wailun ta tabbata ga mutumin da ya tashi ba da labari sai ya gayyato ƙarya cikin labaran labarin gaskiya ne kashi 99.9 sai ya gayyato ƙarya kwaya ɗaya ta yi kwalliya ma wayannan 99 annabi ya ce azaban wailun ta tabbata gare shi hasali wani ma kawai yana wannan ƙaryar ne li yudhika bihi nas kawai yana son ku yi dariya ne ya ba ku labarin wani hatsari ya ga hankalinku bai tashi ba sai ya ce kafan wani da ta fita sai ta yi can gefe alhalin kuma karaya akai kaga da gaske an yi hatsarin kuma da gaske an yi karayan cewa da yayi kawai kafan wani ya fita a hadasin da ya faru kawai sai a ce azaban wailun ta tabbata gare shi bisa nassin abin da annabi ya faɗa da haka ɗabi'a na munafunci ne mutum zai faɗi gaskiya ya ƙara da ƙarya ya ku ƴan uwa alƙur'ani ya zo da jan kunne da kuma gargaɗi ga duk wanda yake so cikin musulmai wai a gwada shi akan abin da bai aikata ba yana daga cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kwadayi suke a gwada su akan abin da basu aikata ba Allah ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab wa lahum azabun alim tukuicin azaba mai radadi akai musu a ƙarshen al'amari da wannan ne hadisin Imam al-Bukhari da Muslim da aka karbo daga Abi Sa'id al-Khudri yake waffaka ma wannan nassi na ayan al-Qur'ani ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari hali na munafukai a zamanin manzon Allah Abi Sa'id al-Khudri yake cewa idan suka koma suka matse Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun suna farin ciki da mukamin su kusanci da manzon Allah sai maka mu muke da fada daga Annabi sai matsayi sai matsayi na fa daga Annabi sai inda nake zama ko ina yaje ina tare da shi amma Annabi na daukan damara zai je filin yaki sai su fara rantsuwa suna kawo uzurin ƙarya ya rasulullahi wallahi da dan matsala gida bamu shirya ba muna da marasa lafiya sai annabi ya daga musu kafa su kama hanya su tafi amma in aka je aka yi nasara sai su ce kash ai mu ba dan matsalan nan ba mun so a ce wallahi muna tare da ku to wannan ɗabi'an nan munafiki ne akan aikin da za a saka ƙarfi a yi da gaske da gangan jiki gaba ɗaya don neman yardan Allah zai zame ya bar ku saboda wata ƙarya da zai shigo da ita ko da yana da uzurin watakila kashi hamsin to sai ya gwada muku uzurinsa kashi casa'in da tara ne ya ƙara mata gudu wannan abin da ya yi yana daga ɗabi'an da ke nuna cewa shi ɗin ma zai tabbata yana da azaba mai raɗaɗi ranar gobe kiyama Allah ya sauwaƙe ba mu ikon kiyayewa ya ku ƴan uwa masu albarka ashe kenan babu laifi idan ya zama na in kayi mamaki ko in ce babu abin mamaki a cikin ganin ɗabi'a na munafunci shine mutum ya zama na yana mai irin wannan halin ba abin mamaki bane saboda munafiki ai yayi abin da yafi haka muni a ɗabi'ar safa ya ɓoye abin da ya shafi kafirci a zuciyarsa ma yana bayyana muku imani a waje zai ce muku shi musulmin kwarai ne ana magana akan abin da ya shafi zina ya ce muku a'udhu billahi alhalin kuma cikin dare muzinaci ne ana maganan barayi ya ce in an kama su a yanke musu hannu alhalin cikin barayin da suka shahara wataƙila a wannan zamani babu kamansa ana wataƙila ɗaukan ‘ya'yanku ɗauki ɗaiɗai ana kidnapping yana cewa wannan ɗabi'an ba ta yi ba Allah ya tsine ma wanda suka yi ba mamaki kuma yana daga cikin masu irin wannan ɗabi'an yana tare da ku to me irin wannan ɗabi'an fa kar ka yi mamaki saboda ya ɓoye abin da ya fi komai girma shine munafunci a zuciyarsa amma ya bayyana muku imani tare da shi ko kuma kuna Allah san barka kuna cewa wani mutumin kirki ne daga abin da zai ɓata maka rai ya baka mamaki ko ya zama abin takaici a wurinmu shine sai ka samu yana wannan ɗabi'an saboda duniya ne kwaɗayinsa wai yana son ya samu natijan wani abu ne na mamora a cikin rayuwar duniya don haka ya ku ‘yan uwa ba abin mamaki ba ne idan munafiki yana zantuttuka yana saka ƙarya yana gwada wanda ba su cancanci a yaba su ba saboda ya ɓoye abin da ya fi komi girma wajen bi ma'ana laifi wajen Allah kafirci amma yana bayyana abin da ya fi komi daraja a idan musulunci da musulmai shine imani ku kuma da kuke tare da shi kuna masa zaton alkhairi in an ce masallata kuna cewa yana cikin ku in an ce masu taimakawa addini kuna ce yana kan gaba in ana zaton alkhairi kuna cewa wane yana gaba gare su da wannan ne ya ku ƴan uwa masu albarka idan har wannan ciwo ta munafunci ta yaɗu a cikin al'ummata to mu sani babu makawa akwai kuka da kuma ɗan dana sani da zai biyo baya wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikinmu ya zama na ba fatansa bane da ɗabi'ansa ya zama na kulliyomin yana yin abin da ko yana ana yana fatan a gwada shi akan abin da bai aikata ba idan ya zama na kasuwancin munafakai ta yi riba ta inda ya zama na kan cewa kulliyomin ana ganin masu yi ba a musu nasiha kuma ana ganin abin da suke yi ma hasali sai tafa musu ana son barka ana Allah son barka da wannan ɗabi'a to gaskiya ta shiga uku kulli yomin zaka neme ta ka rasa babu gurbin abin da zaka gani sai dai ƙarya sai kaga abin mamaki mutum musulmi ne a cikin ƴan uwansa zai yi ƙarya amma masu sauraron ma sun san ƙarya yake kuma suna masa tafi suna Allah san barka masha Allah wane yayi kaza sai kai mamaki wani ya zauna wataƙila ya muku ko bai muku ba ko ba halinsa bane amma in mai magana ya samu dama ya tsaya ya gaya muku wani abu game da shi har sai ya faɗi ƙarya ina iya tuna wani lokaci da wani ya tashi kaddamar ko gabatar da wani shehin malami a ƙasar Saudiya wallahi ɗabi'unsa kawai ya tashi zai faɗa shine malami da yayi kafin ya ce wani abu ma zai ya kwace abun magana in gaskiya ne ka bari shaidan ta zama a wurin Allah me yasa ka faɗa wa mutane ko da halinka ne ka bari ana cewa shine yake rike da kujera kaza mai matsayi kaza wanda yayi al'umma kaza to zugan daga nan sai kullum burinsa ta koma maimakon yayi da neman yardan Allah yanzu bari yayi dan ku faɗa da haka babu alkhairi a cikin fadawa shugaba ko wani daga cikin al'umma alkhairinsa ku rika cewa yana da alheri kaza da alheri kaza da alheri kaza har sai an kai matakin da saboda yawan fadan ku zigan ku sai ga to ai yanzu kan ba abin da ya rage in muku saboda komai ma kun ce nayi za ku zama shaida ko a kasan nan ne baya kaɗan an samu wanda wata ila ya yunkuro yayi wasu ayyukan alkhairin da wallahi ba iya jihansa ba Najeriya kaf sai da aka yi ba masa game da aikin alkhairi yau ina duriyan alkhairin take saboda an gwada din yayi yawa da ya kamata sai a yi addu'a majuhulin addu'a mai irin ɗabi'a kaza Allah ya saka mishi da alkhairi sai a ƙi kiran suna to ba zai gane da shi ba ne don haka sai ya ci gaba kullum yana neman yardan Allah kuma yana jin banyi ba amma in kullum ana kwarzanta shi ana cewa ya yi kuma ya wuce ma iyaka har ya yi abin da ba wanda ya taɓa yi to sai ya ji to ai yanzu me kuke nema an gama da ku don haka sai fara tuna iyakansa bukatun kansa me ya kamata ya yi kai a flashi al'amura na cikin duniya wanda abin da bai zama wajibi ba wannan yana daga illan abin da masu kwarzanta musamman shugabanni suke haifarwa al'umma da wannan ne ya ku ƴan uwa yana da kyau duk lokacin da kaga mutum ya tsaya zai maka irin wannan kirari kar ka yadda ka bashi ya karasa dan zai saka hasaran duniya da kuma lahira haka kuma min babi aula in kuka ji wani ya tsaya yana kurzanta wani abu daga wani abu ɗabi'an da wani yayi kar ku bashi ya matsa a wannan gurin sai kun ja kunnan sa kar ya saki in ana aiki ana yi ne don neman yardan Allah ba ana yi bane saboda al'amuran duniya waya kuke tsammani idan al'umma ta zama haka shine ɗabi'unta kullum burinta ta yi aikin da kawai shikenan za a yi tafi a yi murna a faɗi ƙarya a matsayin gaskiya kuma a ci gaba da tafiya haka idan ɗabi'un mutane ya zama irin wannan mafi munin ɗabi'a shine halinsu to a duk lokacin da ka ɗaga ido za ka ga ana irga faɗuwa a matsayin shine ci gaba wataƙila har a yi muku abin da bai kamata ba ma sai ku ɗaga hannu ku ce Allah san barka saboda wanda wataƙila suka matsi mai yi suna faɗin cewa abin da ya dace kenan abin da al'umma suke cewa kenan Allah san barka to da haka kulliyomin sai kaga ana irga faɗuwa a matsayin shine riba ba nan kaɗai ba sai kaga wanda ake irga su a matsayin mawadata a cikin al'umma su ne wanda suka fi kowa kaifin basira ba don suna da kaifin karfin tattalin arziki ba saboda suna da baki sai muku barazana ya ciwo bashin banki guda muku shine mai kudin cikin al'umma kuma ku yadda saboda yana da baki amma kuma wata ila bai da ko sisin aka bi reality saboda yana faɗin ƙarya da wannan ne sai kaga ana irga waɗanda suka zama masu hasara wanda ba kowa ba cikin al'umma a matsayin su ne wanda suka samu natija suka samu hayewa ake ganin su manyan mutane sai ga an dauki kaskantaccen mutum ana cewa shine babba saboda ana faɗin ƙarya an faɗi abin da ba haka ba injaza din da ba nashi ba an ce nashi ne to idan al'umma ta zama irin wannan shine halinta to babu abin da ya same ta face ta juya ma'aunin Allah wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a ma'auni ne da ke awon aikin alkhairi a hannun dama aikin sharri a hannun hagu to a lokacin da kuma al'umma ta zama shine irin wannan ɗabi'an tan ɗaukan ƙarya ya zama gaskiya gaskiya ya koma ƙarya to kaman ta juya ne awun abin da ke wurin Allah ya koma mai muni a hannun hagu mai kyau ya koma a hannun dama ina nufin mara kyau ya koma hannun hagu mai kyau kuma ya koma hannun dama mara kyau ya koma hannun hagu mai kyau ya koma hannun hagu wannan da yake nan a takaice yana daga cikin abubuwan da ke sa al'umma ta a yau ta gagara gane alƙiblar da take ciki don haka ina mai cewa nasiha a ƙarshen wannan hutuba kullumin don Allah idan har za mu yi aiki mu rika tuna matsayin Allah mu nemi yardan Allah akan duk abin da za mu aikata wallahi a matsayin mu na magidanta ko a cikin gidanka ne karka damu in kai har sai iyalanka sun ce Allah san barka kai bukatan ka ka daga ido ka kalli ma'aunin Allah da ya baka arzikin abin da ka haifa bari ka yi saboda Allah ne ya saka shi kuma Allah baya zuwa duniya ya yi shelawa duniya ya ce Allah san barkawa na abin da kai amma yana tana da lada ranar za ka mutu ka koma gare shi za ka ga abin da zai maka na tukuici idan Allah ya baka dan wani kujeran da kake sama da wasu ko a ma'aikata ne darakta ne kai ko famanan sakatare ko kuma wani wanda kake shugabancin wani kungiya na siyasa kullum yamin bukatan ka karka rika yi kana tuna abin da al'umma za su faɗa riban nasi ghayatul la tudrak duk lokacin da kace zaka burge dan adam wallahi a lokacin kake faduwa don haka kokarin ka ya zama kana daga ido kana kallon me Allah ya ce in yi sauke hakki to in ka sauke insha Allah ko suna so ko ba sa so za su yaba maka bisa hadisin da zamu karanta gaba da wannan nake cewa burin mu ya koma neman yaddan Allah da neman lada a wajen Allah idan muka bari ana kurzanta mu akan abin da wata ilama ba ayyukan mu bane ko da aikin ka ne ka bari ana shelanta wa duniya yana ebe albarkan abin da kake yi da wannan ne ya ku ƴan uwa bawa cikin musulunci da musulmai yana samun abin da ke samu ne na lada ya sauke amanan da Allah ya danka a hannun shi ta hanyar yayi ya koya aikin alkhairi ba fa kara aka maka ba yau in nan ina mai buga misali da gwamnati idan ta yi maka ba wai ta maka ababin kara bane hakkin ka ne aka maka kullum ina faɗa saboda karancin karatu na al'ummata da bata gane matsayin abin da ake yi ba in aka ce yau din nan Allah ya sauke an go an raba mana aka ce kudin ku ne naira 2000 wani in ya fita sai yayi sati biyu na cewa gwamnatin nan tafi kowa albarka hali ne na munafikai zamanin annabi wanda in an dauka an ba su tunda su sun samu sai su ce Allah san barka da wannan gwamnatin amma in suka rasa suka dinga mita sai su tsine wa gwamnatin su ce tafi kowa shegantaka wa minhum may yalmizuka fi sadaqat fa'in ru'utu min ha rabu wa illam yu'utu min ha idahum yaskatun wanda in annabi ya tashi raba ganima in ya miƙa musu ya ce masha Allah ka san annabi ta yi daidai amma in bata bota kansu ba ya tsine wa abin da ya yi to haka ɗabi'a ne na munafakai idan an ɗauka an baka ganin kai ka samu ka ce masha Allah abu ya yi daidai in ka rasa kuma ka koma surutu ko bata iso kanmu ba in an yi wallahi muna cewa Allah san barka an yi alkhairi in kuma ta zo ta kanka to ka rika tuna wanda ba kai ba shi ya samu kaman abin da aka baka in har haka ne sai ka ce to Allah san Allah san baraka dan kai ka samu kar ya sa ka fasa fadin cewa ba a kyauta ba in ba a kyauta ba wannan shi zai sa mai bayarwan ya gane ko da wani aka bawa ya lake a hanya to laifin na wanda aka bashi ya mika muku da wannan ya ku ƴan uwa masu albarka yana daga cikin hadisin da Imam Ibn Hibban ya fitar cikin sahihin littafin sa hadisin da aka karbo daga Nana Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya biye wa yaddan Allah ta hanyar koda mutane suna wayyo Allah kawai ya sa Allah ne a gaba yana neman yaddan Allah koda mutane suna cewa wayyo Allah shi bukatan sai ya sauke hakkin da yake hannunsa bisa nauyin da Allah ya daura masa abinda annabi yake cewa to daga ƙarshen al'amari Allah zai yarda da shi kuma mutanen nan ko ba sa so sai sun zo sun yarda da shi a farkon al'amari ya su hannu akai suna wayo Allah mun shiga uku mun lalace da halin wane amma saboda Allah ya yarda da shi ya biye wa neman yardan Allah to sai ku din ma kun zo kuna son Allah barka Allah san barka saboda Allah ya yarda da shi annabi yake cewa duk wanda kuma ya biye wa neman yardan mutane ta hanyar fusa ta Allah to Allah zai yi fishi da shi al'umman ma kuma za ta yi fishi da shi wannan fa shine gaban da jarabawan da 'yan siyasa mu suka samu a yau in suka tashi suna bukatar in sun yi a shiga gidan rediyo a faɗa a sa a tv a shelanta a faɗa a network a buga a jaridu sun yi har da ƙari da siga da gishiri ko da ba su yi ba saboda suna neman yardan ku ne Allah kuma sai ya kaskanta abin da suka yi a idon mutane sannan kuma sai Allah ya fusata da su don haka sai kaga yayi aikin da yana tuna ya kamata ƙasa gaba ɗaya a yaba masa amma ƙasa gaba ɗaya sai a taro ana tsine masa da zai koma ya yi don Allah yana neman yardan Allah in Allah ya yaba masa sai Allah ya sa ƙasa gaba ɗaya sai ta yaba masa hadisin da zai ƙara tabbatar da haka faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man da'a da'awa kaziba duk wanda yayi kila-kira yayi kwaranye na ƙarya wani yayi kaza wani yayi kaza ko kuma ni din nan na muku kaza na muku kaza yutakassara biha yayi haka ne saboda ya guda muku girman abin da ya muku lam yazirhu illa qilla annabi yake cewa babu abin da zai samu na tukuici daga wannan shelan da yayi ko waninsa ya masa face abin sai ya kuma dan kankani a idan mutane dai ya kira muku naira biliyan 100 ya ce muku ya muka aiki kawai sai wani ya koma gefe ya ce to nun aka bashi a shekara hudu ko Allah san barka bai faɗa ba wani ya ce nun aka bashi a shekara takwas wani kawai sai kuma bincike yana ganin to ai abin da aka baka ya wuce haka dan haka in ya ji wani ma yana neman ya ba maka sai ya kushe haka kawai ma mutane in sun je su ba wannan bukatan suke nema ba ga abin da suke son a musu wanda ba wannan ba to kamar haka ne ko kai namiji a cikin gidanka yau dinnan ababin ce fa ne in ka ruko yau kaji ne ka shigo kana ce Allah san barka ina son in sun faɗa su ce Allahu akbar baba kana miƙa sai gaji an ce wannan kazan ma ba ta da lafiya Allah na ga maka saboda ba Allah ne a zuciyar gaba amma kai ne saboda Allah ya daura alhakin su ma su dan ji daɗi daga arzikinka wallahi sai ka sayo yar tsakon kazan da bata wuce naira dubu biyar ba in ka kawo sai ka ga suna kurzanta ta suna cewa wata katuwar kaza mun ci kuma ya ishe mu muna Allah san baraka ta kazan nan tayi dadi Allah ya ƙara arziki to haka ya kamata mu amalanci daga cikin gidanmu gidajenmu har shuwa gabaninmu mu zama kada ka bari a matsayinka na musulmi wani ya gwada ka sama da matsayinka kada ku bari a matsayinku na musulmai ku rika gwada wanda ya kamata ya zama na kuna faɗa masa gaskiya ku gaya masa matsayin shi iya matsayin shi babu ɗauri akan haka faɗa masa matsayin shi iya matsayin shi ba laifi bane a musulunci saboda annabi ya gwada sahabbai yana raye qur'ani ya yaba wa sahabbai suna raye kuma suna karanta alqur'ani amma a ɗauki matsayin da ba na mutum ba a bashi ko kuma yayi aikin alkhairi kashi goma a ce kashi ɗari ne wannan yafi komi hatsari ka sauwara wa'anda ake ɗaukar ɗan dubu ashirin ɗan dubu hamsin a ba su shiga gidajen rediyo mutum ya rika kwarala ko irin ihun da yake wa duniya in an ce annabi ne ya dawo ba zai masa irin wannan kwalalan ba yana cewa ai an yi kaza ai an yi kaza duk abin da za a dauka a bashi samanin baksin allazi la yusmin wala yughni min ju dan kudi ne wanda ba zai masa maganin yunwa ba to su suke kai mu suke barowa mu kuma in mun ji ba ma iya kiran su mu ce a kira su a zuri'a a musu fada malam wani kira shi ka ja hankalinsa zai kai wannan shugaban ya baro ba ma hana su sai dai kai a rika zargin su da cewa ba su da cikin hankali wayannan hadisai masu tsoratarwa yana daga abin da ya kamata mu shiga taitayin mu akai duk wanda yake neman a kwarzanta abin da yayi cewa babba ne Allah ya alƙawari bisa abin da annabi ya faɗa abin nan sai ya koma ƙarami amma in kai don Allah ka fake don Allah kake Allah ya alƙawarin shi kuma shi zai shelanta wa duniya kai babba duniya kuma ta gani ta yaba abinda annasin qur'ani yake faɗi shine wa qul i'malu ku yi aiki fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah ne yake ganin aiki da annabi kuma wallahi in Allah ya yarda da aikinka annabi ya buga stamp akan aikinka wallahi mu'mine ku suna so ko ba sa so sai sun ce Allah san baraka akan abin da ka aikata wal mu'minun mumine ma za su gani Allah sai ya gwada musu amma muminan in ka duba sai kaga akalla ka ce in akwai su da yawa to me zai saka bata wa kanka lokaci kana sa shi a poster kana sa shi a billboard kana sa shi a gidan radio kana cewa kayi kai ka boye ka gani wallahi wani sai ya dauki abun hawa ya ce zo mu je in gwada maka abin da wane yayi na alkhairi a wani gari a can lungu kaza haka kawai wata tafiya sai ta kai ka sai kaga an shimfida wani aikin alkhairi sai ka ce kai amma kazan nan an kyauta to duk wanda ya boye aiki tsakanin shi da Allah alƙawarin Allah ne sai ya shelanta wa duniya wanda kuma yayi babban aiki ya dauki nauyin dakon kayansa zai gwada wa duniya alƙawari ne bisa kaulin annabi sai Allah ya dishi haskensa duniya ta gagara gane me yayi Allah ya sa waɗanda suke jagoranta mu su gane Allah ya sa mu na ƙasa mu din ma mu gyara Allah muke fata ya karbi dukkan bukatun mu na alkhairi ya amsa mana Allah muke roko kuma ya ba mu ikon canzawa da gyarawa bisa wannan mummunan ɗabi'a na dakon kaya na al'amarin abin da ya shafi ɗabi'a na munafukai daga cikin samari na daga abin da misali khutubanta kunsa mu sani musulunci da addini jarabawa ce don Allah kar mu faɗi game da arzikin abin da Allah ya yi mana ta hanyar bibiyan abin da ya shafi addini da musulunci da tsayuwa bisa shi ya zama na duk wanda za ka gwada a cikin halin duniya ka sani wallahi koya yake wanda ya fi cancanta ka gwada ka yaba Allah ne duk wanda za ka yaba ka ce yayi ka tuna Allah ne ya ba da dama shi wannan ya tsaya a matsayin sababi da haka kafin godiya gare shi a fara godewa Allah yana daga cikin ɗabi'an ɗan adam yana son kulli yomin a riƙa kwarzanta shi ana cewa yayi amma in har an tashi kwarzanta shi don Allah a yaba shi akan abin da aka san gaskiya ne madadin ƙarya idan muka yi kuskure muka bari kasuwancin wayannan munafukai ya zama ya yadu shine ɗabi'an wannan al'umma to babu abin da zai same mu sai dai matsaloli kamar daga abin da na ambata da haka ina mai yin kaina nasiha da ni da ku baki daya mu ji tsoron Allah mu tattala dukkan ayyukan mu da muka sani ana yi da neman yardan Allah ne mu nufaci Allah da yin hakan don neman dacewa ranar gobe kiyama Allah muke fata ya karba mana a ƙarshe akwai wani congregation da aka yi summit na arewa ulama a shekaran jiya kenan ranar laraba wanda alhamdulillah na samu daman halarta cikin wakilcin waɗanda suka wakilci wannan jiha jihar Bauchi wanda aka yi a Kaduna. Dan darasin da misali kaman communique da yake kunshi a cikin wannan sako na wannan zama shine jin hankali. Don girman Allah mu yarda da bambance bambancen da ke tsakanin mu. A matsayin mu na musulmai abinda Qur'ani ya gaya mana shine wala yazaluna mukhtalifin. Ba za mu gushe ba wallahi duk yanda kake son a tafi gabar gaba daya sai an samu wani ya ga shi gabar ba nan ne hanyar tafiyar ba. in kana cewa a tafi gabar din ma duniya ta yarda wani sai ya ji shi da kafa ɗaya zai je yana langa a haka zai je bai yarda ya aje kafafunsa guda biyu aje ba duk bayanin ka kuma wala ya zalo na mukhtalifi sabanin da ake gudu shine sabani na aqida amma furur rasa game da abin da ya shafi al'amura na addini ne in fahimci gabar wani ya fahimci yamma wannan ba za mu gushe ba haka muke wannan zama da aka yi an gayyaci malamai akalla 550 a arewacin Najeriya gaba daya jihohi 19 amma daga abin da zai baka mamaki duk malaman da aka ba su dama su yi jawabi a wannan wurin wallahi sun yi jawabin da babu abin da suka faɗa face sai sun jingina maka ayan alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ban sani ba ko dan yaqini da suke da shi duk masu sauraron su babu wani wanda ke sauraron su face ya san abin da suke faɗa kuma ba zai gamsu da abin da suke faɗa ba sai ya bada reference ya ce maka hadisi nan ba kaza ne a littafi kaza inda yadda suke mu'amalantan masauraran su suna musu zaton cewa masu karatu ne yasa ba su yi wani abu na kuskure cikin jawabai ba to da ɗaliban ma za su dage da karatu babu wani malamin da zai tsaye a gaba gare ka yi wasa da kwakwalwanka amma ya san kawai in yayi kira ya ce kawai mu yi haka kar ka tambaye ni dalili da ka bi shi shi yasa mutane suke tashi kawai su yi haka a wannan haɗuwa da aka yi akwai ɗan ɗariƙa na ƙadiriya akwai na tijjaniya akwai ahalin sunna akwai salafawa kowanne ma yadda aka kira sunan shi malaman da suka yi jawabi kuma duk wa'annan kungiyoyin ma babu wanda malamin da zai tsaya face sai ya faɗa muku daga yanki kaza nake amma maganganun sa irin na annabi ayoyin alqur'ani shi ya karanta ashe kenan dukkan da abin da ake yi wani lokaci kamar akwai dan wani abu ganganci na yadda da cewa masu sauraron ne ba su da karatu ake gaya musu kowane irin shirme da haka ku kalubalen da ke kan kuma saurara babban sakon da na riko muku a matsayin guzuri wallahi kowa ya tashi yayi karatu kar ka yadda malami ya wasa da kwakwalwanka ya ga maka abu babu nassi babu dalili ya ce maka annabi ne ya ce ko kuma ayan qur'ani in ya ce ayan qur'ani ne qur'ani na gidan kowa ya ga maka namba in ya ce maka hadisi ne baka reference in kana masa wannan mu'amalan to ba zai wasa da kwakwalwanka ba wallahi sai gashi da wayannan aqidu da ambata a wuri ɗaya aka zauna aka yi awa takwas ana zaune wuri ɗaya aka kira sallah aka tashi aka je aka yi sallah aka kwanta a makwanci ɗaya aka na shewa ana dariya ana gaisawa waje ɗaya wallahi in kaga musulmai abin sha'awa a wannan taro ashe dama rarrabuwan kai da muka samu shedan muka bari ya shigo to kamar haka ne nake cewa irin yadda kuka ga na ba ku labarin abin da ya faru a can ku yi kokarin hada kanku jaraba wanda ke gaba gare mu na rashin zaman lafiya ya ishe mu in an zo za a tafiyar da wanda za a tafiyar cikin mu a matsayin mu na musulmai wallahi ba a kallon aqidansa ko kuma ta ina ya fito ba wanda yake ce maka wannan ai dan dariƙa ne ko dan tijjaniya ne ko ahlus sunna ne ko dan kaza ko kan mai uwa da wabi in kai dai musulmi ne ka shiga uku to me zai hana musulmin su fara ya haƙin faɗan da ke waje da addinin sun tukunna in ya kawo wataƙila wani abu na rashin fahimta cikin gida kuma sai a dawo a tattauna a teburin sulhu da ilimi don a gane gaskiya don haka ƙalubalen da ke kanmu shine mu yi haƙuri da haɗin kanmu ba za mu bushe ba in dai akan abin da ya shafi furu na addini ne za a riƙa samun saɓani amma kada ya zama dalilin da za ka ƙyamaci mutum in dai irin wancan zaman da ta zama halin musulmai a Najeriya to wallahi da kakanmu ta yanke saka an yanke duk abin da aka yanke a matsayin shawari kuma an yi buga shi a matsayin binding wallahi cikin mun da suke sauraron ba wanda ya musun abin da aka faɗa yace abin da aka yi an kyauta haka ya kamata mu zama Allah muke roƙo ya kawo mana zaman lafiya mai aminci muna roƙon Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi wa qumu ila salatikum yarhamukumullah